أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله أعطيك بدك راتم ولتافي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna da karatu ne har yanzu akan yakin ahzab ko yakin kandak da aka yi duk sunan yaki guda ɗaya ne kamar yadda duka muka ji ko malam ya faɗa ya gaya mana mun zo gabar da Huzaifa ibn al-Yamani ba da labari radiyallahu anhu dangane da irin abin da suka fuskanta su sahabbai a wannan yaƙi ya shiga firgici da kuma tsoro wadda har manzan Allah tashi shelanta a cikin mutane cewa wane ne a cikin ku zai iya zuwa ya ɗauko min rahoto na kafirai ya kawo min labari Allah zai bashi matsayi na zama kusa da niran tashin kiyama ya ce gaba ɗaya mu sahabbai ba wanda ya amsa sai da manzan Allah ya faɗa sau uku sallallahu alaihi wasallam kuma akalla sun kai mutum dubu uku sahabban manzan Allah a lokacin ya ce babu mutum ɗaya a cikinmu da ya amsa a ƙarshe dai manzan Allah ya ce ina huzaifa ce tashi ka je ka yi kaga yanzu ya ce ba makawa tun da manzan Allah ya kira ni da sunana da aka na tashi na kama hanya ina sanda tiryan tiryan ya ce har ya shiga sansanin su kafire a inda ya ce da ya sai ya hangi abu safiyan wani shine shugaban ƙureshawa a lokacin shine kwamandan yaƙinsu ya hange shi a cikin tantinsa an kunna wuta domin a lokacin tsananin sanyi ake ya juya bayansa yana gasa bayan shi mana domin wuta ya taba bayan shi saboda sanyin yayi yawa idan sanyi yayi yawa ana iska musamman kana fili in kana gaban wuta to ai bayan ka kuma sanyi ke diba da ka bayan ka gama ji ta gaba kuma zaka iya juyawa bayan kama dan samu din yace sai ya cire kwari da bakansa ya daura zai harbi Abu Sufyan sai tuna cewa manzon Allah ya masa tokaciya cewa kar ka yadda ka yi wani abu ko kashe wani ko harbin wani saboda ni abin da kawai na tura ka shine ka ɗauko min rahoton su yaya suke me suke kawai ka dawo shi kenan yace da na tuna wannan abun sai ya maida kuri da bakansa cikin bakar ta aji yace ba dan haka ba da na harbe shi da zan same shi domin tsakanin babu tazara babu kowa tsakanin mu shi yana cikin duhu shi kuma gashi haske a fili ina fata an gane to kaga daga nan yace sai ya dawo bayan ya gama daukar rahoto mun karanta cewa a wata ruwaya ko a wata kissa ta daban cewa da Abu Sufyan yana cikin wani yanayi sai ya samu labari cewa ai tayu a matsayin na shugaban yaki tayu an turo ƴan laƙen asiri daga sai shelanta ya ku jama'a kowa a cikin ku ya duba wane ne a kusa da shi dan mun samu labarin cewa akwai ƴan laƙen asiri ko ku zai face sai ne gaggawa da danke wani ce wai wannan sai ce a wannan ne dan wani ta to kai station ko ba haka shi kuma zai iya ce masa waye kai ba tunda shi ya fara tambayar to daga nan sai sulale ƙara dawowa wurin manzon Allah ba shi labarin abin da manzon Allah ya aika shi shi kuma yace da ya dawo sun ga dauko ni wata abaya alkyabba da yake shimfidawa yake sallah kamar a tsaga ta gida biyu yana shimfida daya yana sallah da ita sai ya dauki wannan ya bashi ya ce to ga anan kalillubu saboda sanyi ya je aiki ya dawo na gwamnati ya kamata a karrama shi a bashi alausus zaka sai aka bashi alkyabba aka ce ruhu dan ya samu dimi na sanyi yace yana kwantawa sai bacci bai farka ba sai da asuba shi ma manzon Allah ne ya tashe shi har ma yake ce masa tashi kai sarkin bacci ko kamar a ce haka da ke zala yana yin raha da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam to za mu tashi da malaikin nuna mana cewa ya ce haka za balagati shudda fi hadihil gazuwa mablagaha ita to dai irin wannan labaran da malam ya kawo da kissoshi da ruwayoyi dangane da abubuwa na wahalhalu da tsoro da ya fuskanci sahabbai ya ce haka aka ci gaba da samu a yakin azab ya ce wa haka za kanat istijabatu sahaba hina nassa ala muayyin yace kuma zamu gano a wannan isar yadda sahabbai suke amsa kiran manzon Allah da zarar ya kira sunan mutum cewa wani tashi kai kaza haga da farko bai kira sunan kowa ba kaman ya bada ta gara basa ne yace wane ne zai tashi a cikin ku ya je ne mun labarin kafarantan ya ga cikin su ya dawo Allah zai bashi matsayin ya tsaya kusa da miran tashin kiyama haka gara basa ce ya ce duniyar da nake san aljanna amma babu wanda a cikinsu ya ce gashi saboda tsananin tsoro da firgici da yunwa da gajiya da sanyi da ya musewa sai da ya faɗa su uku tukun ne kira sunan huzaifa to sai muka gano a wani isa ga da kira huzaifa ai bai noke ba yana kiran ya tashi ce gani ya manzan Allah ya san me za a tura shi to amma tunda manzan Allah ne matsayinsa shine shi dole in ya bada umarni kabi na fata an gane shi ne imaninka ya cika ya ce yana kiransa kawai sai ta ce gani ya manzan Allah ya ce to ga abin da za ka je ka yanzu umarni kawai aka ba shi ina ba ta an gane to za mu gano ce gaggawar amsawa da sabai suke yi idan manzan Allah ya ayyana mutum ɗaya cikinsu ka ga ɗazu duk ga su har zai farna ciki aka ce wa zai je yi aikin a bashi aljanna tare da manzan Allah kowa ya shuru amma yanzu aka ce wa tashi ka je ka yi bai kawo wani uzuri ba da ya ce yana da malaria ba ku ya mun zala matsayi da zaɓi nake a yau yanzu mutanen mu da wani ya yi fasayin zai zai ce ayi ayi wallahi na fama da wani abun nan ne ai ko ya ce ma ɗingi shi ne ta kamar tashin samu haka kawai ya ƙirƙiri wani zai abu ya ce ba sai ce ba wai a gani ko ya ce ai ina mura nake yi zan iya yin atashawa haka sai a gane bai fai ba da uzuri ba tunda mai imani ne kawai kama hanya ya tafiye sa yace to kaga yace to falam yuraddid insalal amrullahi ta'ala yace bai wani shakka ko wani kokonto ko kuma kawo uzuri dangane da bin umarnin Allah ba tunda ya san cewa Allah ya bada umarni in manzon Allah ya kira kai baka umarni kawai biyu ake kuma shi mai imani ne ba munafiki bane so bai kawo wani uzuri ba yana faɗa mar je ka kai ga ce an gama kawai kama hanya tafi na fata an gane ya ce to saboda me dan ya kwatanta maganar Allah da yake cewa inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum Allah ya faɗa a cikin suratul anfal ko yace ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah da zarar sun kira ku ga abin da yake shine samun rayuwarku domin suka ce malaman tafsiri ai bautar Allah da bin abin da manzan Allah ya kawo shi ne ke raya zuciyar ɗan adam idan mutum baya yin ibada irin wacce manzan Allah ya karantar ba shi da addu'o'in da manzan Allah ya karantar baya karanta ƙur'ani yadda manzan Allah ya ce a karanta shi ba da niyyar ya samu kuɗi ba ko kaga ai makarantan yanzu dan samu kuɗi sai karatun ƙur'ani har ya zama kamar wani abun sana'a ne ba shi da sana'a a duniya sai dai je gari a gace ta karatu ana liƙa masa kuɗi kamar wanda yake wani abu da ba haka ba ba irin wannan ba to shi ba da haka jikatun ƙur'aninsa ba yana yi ne don neman lada abun Allah don Allah ya ce a karanta manzan Allah ya ce a karanta saboda haka zai karatun ƙur'aninsa to sai Allah ya saka masa nutsuwa a zuciyarsa idan kana yin ibada da Allah ya ce sai Allah ya sa maka nutsuwa da kuma kwanciyar hankali da da jin ka cewa baka da wata matsala a zuciyarka shi yasa ubangiji ya faɗa mana wata aya cewa ko su allazina amanu yace wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innal qulub su masu imani suna samun nutsuwa a zuciyarsu ne ta hanyar yin abin da yake zikirin Allah ne suka ce menene zikirin Allah duk wata ibada da Allah ya ce ayi idan ka yi ta to zikirin Allah kake sallah zikirin Allah ne azumi zikirin Allah ne karatun qur'ani zikirin Allah ne istighfari zikirin Allah ne hailala zikirin Allah ne in yin sabo zikirin Allah ne saboda Allah ne ce kar kai zaka yi kana so sai ka tana cewa Allah ce kar ai sai ka daina me kai zikirin Allah kai na fata an gane to kaga masu imani suna samun nutsuwa a zuciyarsu ne ta hanyar zikirin Allah ma'ana ambatan Allah yin bautar Allah bin umarnin Allah to sai Allah yake cewa ya ku masu imani idan Allah ya kira ku manzon Allah ya baku umarni to ku gaggawa ku amsa umarnin Allah ku gaggawa ku amsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa alamu ku sani fa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi shi Allah yana saka shamaki wani kariya tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana idan Allah ya bada umarni ko manzon Allah ya bada umarni ka san abun ka ji abun amma baka karba ba karan farko ka ki karba ka ki bi to daga nan kuma sai Allah ya sa wani shamaki wani kariya a zuciyarka duk abin da ka sani na gaskiya ko ka sani ba za ka iya bi ba ina fata kuna ganewa shine sharrin kin bin umarnin Allah karan farko bari ba ku misali duk wanda ka sani a cikin shugabannin bid'a da ka sani a Najeriya wanda suke suna da ilimi sun yi karatu ko amma suna harkar bid'a wallahi tallahi ya san abin da yake bata ya sani amma tun da tun farko Allah ya bashi umarni ya nuna masa ilimi an karantar da shi ya gane sai ibin umarnin Allah wallahi ba zai iya tuba ba haka zai mutu a ciki saboda duk wanda ya batar da mutane Allah ba zai bari kuma shi shiryu mutanen kuma su halaka ba sai dai in dama shi akan jahilci yake bai san abu kaza haram bane yana yi ne bisa ya dauka cewa da dai ne sai daga baya ji wa'azi ya ji bayani to wani zai iya tuba amma duk wanda yake wani abu na harkar bid'a inda akan ilimi yake ba irin dan harbe ta matan nan bane kaza ku yan shirme irin wayancan yan shaya ne masu tatsuniyar shirman nan mai ilimi na gaske da yake yin bid'ar akan ilimi to ba zai iya tuba ya bi sunna ba kuma ba zai iya ba Allah ba zai bari yayi ba saboda asali an nuna mar sunnar manzon Allah amma saboda matsala guda ɗaya shine idan ya bi sunna za a taimar ya zama dan izala na fata an gane shi kuma so yake shi ma fatin sa da ya kafa ya rika samun kuɗi ya rika samun hakurin shigowa in gwamna zai ba da kujerar maka dole ya ba yan izala dole ya ba yan dariƙa ba ka ke ba yan siyasa ba ka suke ba a ce za a ba da kujerar maka ta ce to masallatai to a ji a gane yan izala gane yan ɗariƙa to haka dole a saka su suma a ciki to haka yanzu dan ya baro tashi ya dawo sai ta to ai yanzu haka ba da gurbi a nan ko in za ba da kujera na ba saka ya ciki ba tunda akwai manyan kadin a gaban shi na ba za kuna ganewa in za ta gwamnati tafi umara zai ɗebe su mutum goma ƙungiyar izala mutum goma ƙungiyar ɗariƙa duk sai haɗa su a musu biza sai sai ya tafi su duk a ba su alawusu a ba su daloli a ba su riyal a tsara musu kuma otel mai tsada a makka a sauke su hotel mai daraja ko irin su anjum su da tauhid so wani zamzam suwa da sauransu ko kana zuwa gurin cin abincinsu ya fi nan masallacin girma ga kalan abinci sun fi kala ɗari ka ci da kanka saka ga an nuno su da shehun ɗariƙa da shehun izala a falo ɗaya suna hira suna tafawa ba ga suke yi ba ko kuma mabiyan fa komita da suke yi a to a tafiye su ɗaya babu abokantaka mai daɗi kamar ku haɗu da mutum a maka ko a madina saboda wata zama na zama ne ake yi na wani irin aminci ko ba ku da wani aikin da ya wuce ku je ku yi sallah ku dawo so aminci ake sosai aka haɗa maka to za haɗa sa a hotel ɗaya aikin su ɗaya suna taraha suna kawo musu tare kuma sai sun dawo najeriya sai wannan ya yi tdfinsa wannan kuma sai ya fifinsa shi kenan ba ruwansu ko kuma kuwa ta shirin wanku talaka an gara ka wannan so irin wannan ne yake hana wanda yake harkar bid'a ba zai iya tuba ba domin idan ya zo bi sunna to ai yanzu ba shi da gurbi a ciki in za ta fusa harkar irin wannan babu shi kenan a ciki to zaka in dai da wannan manufar yake da mutane Allah ba zai bari ya tuba ba haka zai ci gaba da zama tun da gashi abin da Allah faɗa ya ce wa alamu annallaha ku sani cewa lalle Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi yana sa shamaki kariya tsakanin dan adam da zuciyarsa yana ganin gaskiyar ya san gaskiya ce ba ba zai iya ba saka da malami gingine ne ga rawani ga alkaba saka ya ce eh wannan hadisi ne kuma ya inganta kuma har tabbatacce ne amma mu ba ni fahimta da ce maka ba amma mu muna malikiya to da maliku na raye rahimahullahu wallahi sai ya sa a masa hukunci saboda ya marƙarya ba haka shi karantar da al'umma ba da haka yi da Allah ba zai daga mutuncin sa da kimar sa har yau kana jin sa ba Allah tsare mu yasa daga zara an faɗa ma gaskiya to ka karba hakan zai sa nan gaba sai Allah rika bude zuciyarka a ta faɗa kana ɗauka kuma kana jin daɗinta amma in za a faɗi gaskiya ka san gaskiya ta kaƙibinta to kuma Allah ba zai bari daga baya kuma kana karɓan gaskiyar ba sai Allah barka cikin ɓatan kuma ka san cewa ɓata ne ka san ƙarshen bala'i kenan mutum ya san cewa ba akan daidai yake ba kuma zai zo mutu akai Allah ubangiji ya tsare imanin eh shi yasa ma ubangiji sai jokar da amma ayoyi guda biyu ne Allah ya su adire kuma suna da alaka da junan su kaga ta farko ne ke cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ku sani cewa makomarku za a mayar da ku ne gurin Allah karshen lamarin kowa da kowa Allah samu kuma muna masu imani Allah ka mu kuma yana ya yarda da mu ya ubangiji yace aya ta biyu akan wannan yace wattaqu fitnatan la tusibna zai zallama minkum khassa ku ji tsoron wata fitina in har kun kibin umarnin Allah da manzansa kuna kaucewa umarnin Allah kiran Allah da manzansa to ku ji tsoron wata irin fitina wani bala'i da zai sauko wa duniya wani shin ya sauko kuma ba kadai masu zalunci zai shafa ba har innocent mutane ya shafe su wanda ba su ji ba ba su gani ba ba sai dai a wannan wurin kowa kuma da irin sakamakon da Allah zai mar wanda shi ne ya jawo fitina ta sauko to ya zanto shi yanzu ana masa saumun taɓin azaba ne kamar ana mar taɓin manda ne na bala'in da yake jiran shi a lahira shi kuma mutumin kirki da yake bin sunar manzon Allah bala'in ya sauko saboda aikin waɗansu wawaye waɗansu jahilai to sai zanto ya kankare mazunubansa sai zai gaban Allah fresh ba shi da zunubi sai samu daraja mai daukakiya a gun ubangiji na fata an gane haka ya suka ce a karkashin wannan ayoyin za ka gane cewa ashe bala'in da ke samun duniya yake samun yan adam yana faruwa ne ta hanyar kaucewa umarnin Allah da manzansa ba zai yiwu ba a kauce umarnin Allah da manzo kuma Allah barku Allah ba zai haka ba baya haka in kana bibiyar kafafan yada labaru a sati daya biyun nan wata gagarumar bala'i ta sauka kasar amerika mutum kusan miliyan ne suka mutu dan dai midiya nasu ne kawai sannan sama da mutumfin miliyan suka rasa gidajensu da makoma wata guguwa allah su aika mu ta bala'i me yake jaza wannan mu a karantar da manzo Allah ya mana shine me saban Allah ne sai ta kai wannan bala'i saban Allah ke jaza bala'i sai Allah ya fushi da yanki sai sauke gurin wani bala'i a dammara su a kashe a yi sabon zubi kuma su ma su yi saban a gani ko kuma su ba Allah su gani duk Allah haka yake kayan sa to ka gani to ka kalli mu ma a Najeriya ta fa me ya jaza mana bala'i da muke ciki tsadar kaya matsin rayuwa kakanika yi ka samu kudin ba daɗi baka samu ma ba daɗi ne ja wannan bala'i saban Allah ne kauce umarnin manzon Allah ne wannan kau shakka babu ya rage wanda bai fahimta ba ya faɗa duk shi ma abin da yake ga zai iya faɗa amma dai in ka da nassin Qur'ani da hadisi za ka gane cewa kauce umarnin manzon Allah shi ke haddasa fushin Allah sauka bayan ƙasa saboda matsayin manzon Allah ba na wasa bane ina fata ana ganewa to Allah ubangiji ya samu dace to kaga anan sahabbai suka amsa Uzaifa ya amsa kiran manzon Allah duk da cewa a cikin tsanani ake da kunci ne kuma zai iya mutuwa amma tunda manzon Allah ya ce ina Uzaifa tashi yace kawai sai tashi ya tafi kuma ya je bayan ya je ma ko bari za mu karanta ma ko yace wa amara rasuluhu sallama kuma manzon Allah a ko wakazalika kanat dikkatu imtisalihim lahu alayhi salatu wasalam yace to irin wannan abun da Huzaifa yayi shine yake nuna maka yadda sahabbai suke tsananin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya bada umarni to ba ji ba gani kawai za su aikata inda yace ayi kawai za a je ayi in yace a bari kuma an bari shi yasa Allah ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci karninsu ba a taɓa yin karni mafi daraja da falala da albarka ba irin nasu kamar da ba a taɓa yin wani mutum da ya ji daɗin duniya kuma zai samu lahira ba ya samu nutsuwa a zuci ya bi Allah ya samu aljanna tun da ransa gashi na tafiya kuma ɗan aljanna ne sai sahabi duk wanda ba shi ba kawai tatsuniya ce ga karanta mutane ko tatsuniya ce kawai da kuma rena hankalin masu ji mai jin ma ya faɗan ma shi ma ya zama ya rena kansa ma hankali ina fata an gane Allah tsare imanin to haka zamu gano cewa tsananin gida sabai suke bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka gane wannan ne falam yagtanim fursatan khuluwi abi sufyani fa yaqtiluhu yace huzaifa bai yi amfani da damar da ya samu ta ganin abu sufyan a keɓe ba a lokacin fa shugaban kafircin duniya na lokacin shine abu sufyan babban mai adawa da manzan Allah a lokacin shine Abu Sufyan to yanzu ga Huzaifa a cikin duhu ga abu safiyan a sarari yana kallon shi ya ma juye ba yana jin wuta me ya rage masa kawai samar kibiya kashe shi amma saboda manzan Allah bai ce yayi ba bai ba da umarni yayi ba haka har ya ɗauno saboda wannan kishin ƙaunar manzan Allah da yake tashi zai kashe shi sai tun kuma zai ce karka yadda ka yi wani abu ba da umarni na ba zaka sai mai da kwari da bakan sai rataya ina ba ta kuna ganewa ƙarƙashin wannan za mu fitar da waɗansu hukunce hukunce misali suka ce ko malamai ba a zama lafiya sai ka bi iya abin da manzan Allah ya faɗa idan ka ƙara akan abin da ya ƙara to a madadin Allah ya baka lada zanibi zai baka idan kuma kai rage akan abin da ya faɗa kana sane da gangan ba wai iya ihun ka samu ba da gangan ka tauye shi ma Allah baya so ko Allah ya ce idan ka tare daga bacci bayan baka da fureja ka huta gari yayi sanyi ko manka lafiya ka tafi masallaci kai raka'a nawa raka'a biyu ko Allah ya ce kai raka'a biyu sai ka tafi gida ka gama sallar a asuba ɗinka ya ce amma yanzu kana cikin harkokin kasuwa ana ta fama a gona kana fama a ofis kana fama ina ne sai ka ji an yi kiran sallah sai ce ka tafi ina masallaci me za ka yi raka a hudu tsafata an gane raka a hudu Allah ya ce ka yi idan ka ga cewa yanzu to ya ubangiji aini a yan free yanzu asuba ce ban da pressure ban da damuwa bari mu rinka yin sallar asuban mu mura ka a hurhudu zaka samu lada zunubi zaka samu saboda iya abin da manzon Allah ya ce a yi kenan ba dadi ba ƙari Allah ji kan mai ahlari yake cewa wa yaqifa inda amrihi wa nahyi ka tsaya iya umarnin Allah da manzansa iya abin da Allah ya ce ka tsaya shi zaka tsaya kar ka ƙara kar ka rage shi kenan ka zana lafiya kaga ya samu cikakkiyar dama yayi abin da in a ce yanzu aka shi Abu Sufyan ba dan manzala bane ba da umarnin akar aka kashe shi in yazo fada ai manzala murna zai saboda shine wanda yake kullarin dinar ma a taho yakin ya saka sa cikin firgici kusan wata daya ana fama da masifa shine shugaban runduna to zaka ce an kashe shi ai murna za a yi amma tunda manzon Allah bai ce ayi harbi ba kar a harbi kowa to haga ba ta bashi ba kuma sannan kuma hikima ta ubangiji ina ba ta an gane sai kaddara cewa Abu Sufyan din nan duk da a lokacin ba musulmi bane to amma Allah zai kaddara mare musulunta kuma yau musulunci aiki na mamaki na ba ta an gane haka sai Allah ya faɗa a harta mai cewa kar a taba kowa yanzu gashi an ganshi da an kashe haka bare musulunta ba bare musuluncin ma aiki amma da ba kashe shi ba tunda Allah bai faɗa ba kuma Allah ya raya shi kuma ya shiga musulunci tun da ran manzon Allah ya musulunta tun a fatahu makka kuma ya fita akai jihadi da shi tare da manzon Allah yi abubuwa masu kyau da manzon Allah ya yi shi ya gode masa dan ga gane hikimar ubangiji in abu ya faru galibi kwakwalwar ka take ganin cewa bai kamata kaza ya faru ba ko ba hi bane to amma kwakwalwar wanda ya fika shekaru ma da zai fassara ma shi ne ci ganin abin ai ba irin ganin ka bane shi yasa ba a tafiya lafiya kalau a duniya a kowane irin tafiya ya samu mutane guda biyu ko uku babba mai shekaru mai hangen nesa da kuma matasa masu zartarwa shi babba ya riga yayi ba shi da karfi amma da fikirarsa yana kuma da goge wasu a rayuwa zai ce ku yi kaza mana ku yi kaza ku yi kaza kai kuma matashi kana da karfi baka da doguwar basira sai ka dauki basirar babba sai ka aiwatar sai ga an samu lafiya kanana ya samu jin dadin rayuwa shikenan to abin da babu a yi a najeriya ke muna fatan allah ka lokacin eh allah ka lokacin ku eh mu yanzu wanda ba iya koman shine zai zai mu komai wanda zai iya koman ba zai iya komai ba haka da zauna kafin allah kawo ɗaukinsa insha allah su kaga kuma karkashin wannan zaka gane muhimmancin yin da ake hadarin da na sojoji dakarun yaƙi ina fata kuna ganewa a dokar sojan duniya ga baki daya a aikin soja ka je ka tambaye wanda ka san soja ne ya san soja farkon abin da za fara koya maka shine obey before complain in shugaban ke bada umarni dole ka yadda dole ka karba dole ka je ka aikata sai dai in kayi abun ya gagare ka ne zaka kuma dawo daga baya ka karbo na sabon umarni amma ba zai ce kai gabar ka ce wa ko ne yamma a dokar soja ka saba umarni kuma za a iya kashe kama saboda aka samu rundunar soja babu haɗin kai babu umarni tsakanin na gaba da na ƙasa ta ba su nasara bayan wani lokaci kai matashi ne sabon ɗauka ne kana ganin cewa ka iya kashe duk duniya kai kaɗai shi kuma wani tsoho ne gogagge ne kwamandan naka ko ba da shekarunka yana da ilimi na experience da yake shi cewa ba haka ake yaƙi ba yanzu ko ba yi ba ne kai ka yi yakin ka tun da can wani sibulwa wani wayan ka da aka yi na najeriya shekara wajen 60-70 shi kuma yanzu an karanta da shi yaƙoƙin duniya da sabon abu da yake tafiya to kuma ya zama shi ne kwamandan ku har ka ci dalla kwamanta da shi yaro me ya sani to suka ga ƙarfi ka haddasa wa rundunar masifa ba ka ke yi ba ya sa doka soja dole akwai bin umarnin na gaba a ina aka gano na hagan manzan allah ne tsara shi ina ba ta an gane kuma a matsayinka na karamin soja iya abin da kake gani shi kake hanga a lokacin shi kuma shugaba ya san menene manufarsa me mission dinsa me ake so a cimma a yakin kowanne yaki akwai manufar da ake so a cimma a yakin ko zama da ba karfin bindiga kaɗai ba ne yake aiki a yaki su sojoji jami'an tsaron gaske sun san haka ina fata an gane kaga anan sai aka ba shi umarnin cewa kada ka yi komai karka yi komai ta bari aka gashi ya samu damar yayi abin da za a gode mar ma a ƙara mar girma amma tunda komanda bai ce yayi ba ba zai yi kuma da kisa
da akwai wani soja da yake cewa kan cewa sun je an kai shi can wajen mangu kawai kai da aka zo sai dai wajen yan boko haram suna kallon yan boko haram suna kashe su amma ba ba su kuma ba kenan akwai a doka gudu a kawai zai ya samu wani kwanto ya cikin ko ba kawai yana doka soja dama ai ya san mutuwa ya shiga duk wanda ya shiga soja ya tabbatar cewa kawai zai mutu shine kaidar soja kuma ya yadda ya mutu kuma baya jin cewa komai ya mutu ya ga cewa yayi kasar sama hidima ne yasa duk inda ake da mutunci ake karrama soja saboda shi ya bada ran shi ne saboda kasar shi gaba daya ko in kaje wasu kasashe ba ma sojan ba in kana da dan uwa soja ko baba ko yaya to za a karrama ka kai ma saboda ka saka karfazan dan uwanka ya kare kasar ka haka irin wannan to saka kokarin ya zaka taking ko ba kai kana zan yi sale ka kawai tunda bai ce ayi ba to za ka yi ba kuma in kai laifi ne kuma da gaske laifin ne akwai abubuwa da suke jiya wanda kai karamin soja ne ba za ka iya ganewa ba za a je a yaƙi a ce karku karku karku karku mai da wuta ku abokan gaba sai ta wuta shi na karanta ƙarfin yawansu da ƙarfin makamansu a wannan abu da suke yi kuna ba haka yi ba za san wani karatun ba shi yana karatun cewa suna harbin ya san yaya ƙarfin makamansu yake kuma su nawa ne duk yana sane ya zaku karkar ku bar karku harkarama kar ku ɓuye ku zauna su ta yi su ta yi su ji shuru a ƙarshen ba za su za su fito sun ci nasara suna fitowa a minti ɗaya su duk ku kashe su amma kai da kai baka san wannan baka sani ba saboda ba layin ka bane baka da karatun haka saboda haka dole akwai shugabanci a tsarin rundunar jami'an tsaro kuma in babu shugabanci ba a cin nasara karkashin wannan zaka gane cewa wani abu da ya ta faruwa kwanaki a Najeriya akan wannan siman wayawa din nan mutane suka ta maganganu na kaza kaza wai ya je sallah ammar kaza ammar kaza ka kaddara duk abin da aka faɗa gaske ne ko ba shi bane to zamu zo mu karanta da ku yanzu a littafin nabiyur rahama ka je da manzon Allah ba da umarni sallar ba yace kar a yi ta sai an yi mishin kaza kisa dole ka nemi ilimin addini dole ka nemi ilimin addini ba addinin musulunci ba dan karin addini bane ƙarshen wayewa da sanin me kake a duniya shine daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa din me bin manzon Allah bisa ilimi za ka ga fa kowa wayewa amma idan kai baka karatun hadisi ba karanta tarihin manzon Allah ya kada ka zama balidi ka je ka zama gabo ko dan abu ka ɗan sai gigita kwalwarka ba washe ta dan karamin sani kukumi ne za mu karanta mu ji insha Allah eh yace ta zakkar amna sallama yace sai ya tuna cewa ai manzon Allah ya ce kada kai wani abu kawai ka je ka kalle su ne ka kamun rahoto daga sai mai da kuɗi da bakansa sai dawo wurin manzon Allah ina fata an gane kaga ai yayi umarni wa ba komanda in chief din sa yace wa haka za yajibu an yakunu mu'minu bil bimin billahi wal rasulih yace to wannan irin abin da Huzaifa yayi shine abin da yake wajibi duk wanda ya imani da Allah da manzansa to idan to kana bin manzon Allah ne sau da kafa duk abin da ya faɗa ya shi za ka yi to kai abin da ya hana ka nisance shi ga baki daya a wata aya ubangiji fake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula yace wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a a madadin kaga da a ce kawai larabcin mu ne da bayanin mu ne da sai ta wala tawallaw anhuma kada ku juya wa Allah da manzo baya a masallayan ba amfani wani usulubi da umar maka matsayin manzon Allah ya ce wala tawallau anhu kada ku kaucewa manzon Allah dan an nuna maka bin manzon Allah shine asalin bin Allah na fata kuna ganewa da kai manzon Allah ya ce kawai kaza kar ma ka tsaya binciken me yasa kawai ka tafi kai in sai da ka gano hikimar kai to bai zama ibada ba kuma babu lada a ciki ina fata an gane malaki cewa to wannan shine ko dan suka ce kaga misali karkashin wannan abin da ya faru shine idan kana soja ko kana jami'in tsaro ah ai an yi da kowa a cikin lokacin ake tsananin case din rashin zaman lafiya a nan area in za a yi sallah in agaji ake sallar juma'a dole ake rabona ta kare sallah me yasa dan ya kare rayukan wadansu ko ba shi bane albashi ake biyan ku ba dan Allah kuka yi ba to ya za a ɗauke ka soja na ƙasa da kai rintsuwar kare ƙasa shugaban ka ce ka tsaya a nan kai kuma ka ce wai na bari na tafi sallah to wa ya saka a lokacin idan ka zo masallacin juma'a babu yan agaji ba za ka yi sallah ba wala ba a sallar sai sun kare kowace yanzu mun anguwar mu ce in aka ce maka gobe za a yi sallar juma'a kwana ma suke a filin suna tatin din filin tun dare ku ne ba ku sani ba haka ne ko kwana ake tun kamar da suke sacin kowane lungu su ga yaya movement din mutane kar wani yazo binne wani bom ana sallah tahi da mutane Allah saka masa aljanna madaukakiya da su da iyayen su gabaki ɗayan su sun sayar da ransu saboda kai ka samu nutsuwa dan agaji ne ba albashi shi karba ba aikin Allah yake to dai zo sacin filin su kwana kuma a filin gobe juma'a su wuni a filin in aka zo kuma an riga an tsara su wane ku tsaya a wuri kaza su wane a guri kaza su wane a guri kaza me za a yi sallar juma'a ita fi sau ɗaya ke ma a mako sau ɗaya ne tak saboda mahimmancinta ko ba ba ne amma su aka ce karsi don su ba ma sallar kariya don ka gane mahimmancin rai kuma ne ga tsarin ubangiji kare rai ya fi komai a duniya har manala ma ya karanta cewa mutum ya je samu ɗakin ka'aba da girmansa da ƙimarsa ya rusa shi ya ɗauke duk birkin ya kwashe ya jefar ya zama na gurin babu alamun ka'aba to zunubinsa bai kai wanda kashe mutum kwaɗe ba mummini mutum ɗaya ba ka gaje ka'aban take in ka je za ka je in ka je gaban ta ka ji kamar ma kawai kai ka zo ta aljanna aljanna ne saboda girmanta da yake cikin ranka za ka ji cewa idan kana addu'a a gurin kamar ga waɗansu mai kusa ce maka Allah ya karba saboda tsaban nutsuwa wallahi haka ake ji galibi ka tambaye wanda ya ji aikin hajji ko umara zai ji kaushi yanzu gaban Allah ya zo yana kuma da yaƙini ɗari bisa ɗari yana addu'an Allah ne da komansa za ga mutum yana mare har kuka wani za ka ga yanayi ko na taɓa jin wani yana ta wata addu'a sai dai ban tausayi ya Allah akwai ata wancan Allah ba ta da miji Allah ka ba ta miji Allah ya ya fi awa biyu na addu'a wallahi saboda ne yana ji a ranka cewa ka zo gurin Allah ka zo gaban Allah tare da cewa fa duk inda ka roki Allah in ka cancanta zai karba maka to amma mutum ya je rushe wannan daki na Ka'aba mai alfarmar manzo Allah ya ce zunubin sa bai kai wanda ya kashe mumini guda ɗaya ba da gangan saboda matsayin mumini a gun ubangiji to kai aka ce ka kare al'umma sai ka ji an yi kiran sallah sai ka tafi sallah to ai wani zai amfani da wannan tafiyar taka sallah kuma zo kashe mutane to me aka yi kenan ita kusa za mu zo mu karanta addinin musulunci ba na yan kawai bane gashi mun karanta da kuma kumanta ba manzon Allah da kansa sallan la'asar bai samu yayi ba dan ya kare garin Madina da mutanen cikin ta har faduwar rana ba haka bane shi kadai dukkan sa ba gaba kusan haka Umar ya zo na bakin ciki ina cewa manzo Allah Allah ya kaman kace da Hausa Allah tsine in ma ba Hausa naka ce ko Allah ka tsine wa ɗan Allah kai kaza manzo ya ce me ya faru yace ya manzo Allah ban yi sallar fal asar ba gashi har magariba ta yi yace to ai ni ma ban yi ba ya Umar yanzu mu je mu sallah me yasa manzo Allah ya wannan abun saboda a kare rayukan mutanen da suke zaune a cikin garin Madina kar a bar arna su shigo musu hari wa ya kawo sallah manzan Allah ne saboda muhimmancin sallah ina aka je sai aka je saman saman bakwai aka karɓo ta amma manzan Allah ya nuna cewa a tsaya a kare ran mutane ya fa tsaya a yi sallar akan lokaci a lokaci kuma haka aka yi kuma suka ce malaman tarihi wannan sallah ƙwaya ɗayan ba ta kaɗai ba ce a yakin ahzab an yi saloli da yawa da manzon Allah bai samu damar yin sakan lokaci ba saboda kokarin kare garin Madina da kare rayukan al'umma tunanin ka zo ka shiga soja a ce umarni shugaban kai baka umarni ka ce ka tafi sallah ai wannan kamun ba baka san musulunci bane ai ai ba addini yan kauye bane ai ka samu damar yin sallah ai kala kala ai duka Allah karantar da kai duk za kai kuma kai Allah karba in lokacin da za a ma shiftin din sallar taka a gurin aikin naka zaka bar gurin in lokacin bai kai lokacin sallah ku ta baga baki daya zaka bar zauna har sai ka tashi azhar sai baka yi ba da la'asar har karfe 6 biyar da rabi yanzu misali aka ce ka tahi to sai ka je ka yi su a lokacin kuma Allah ya karba Allah ya karba saboda kai ga abin da yasa baka yi su ina fata an gane a an baka aikin dare ne ka zauna tun magariba har isha har wajen karfe 2 dare ko 3 dare kai har guzan asuba baka yi samu damar yin magariba da isha ba idan kai bayan an tashi Allah ya karba in kuma za ka isalar ka da kake Allah za karba ka iya kana da ilimin kai Allahu akbar kana imani ga abin daga kuma a hannunka Allahu akbar kai ka tun sallar ka lafiya kalau kai ruku'un ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida kuma kana abin da ya kamata kana kallon koyana kuma ya halatta kai sujuda duk a tsaye da bindigar ka kuma kuma Allah ka sallar na fata an gane saboda Allah da yake so niyyarka Allah yake bukata dan Allah kake dan ka kiyaye addininka to da ka kudirta ne Allah sai baka ladan kai na fata kuna ganewa kuma haga mutane idan ba su karanta addini ba ba su bi tarihin manzon Allah ba sai kaga sun shiga cikin blunder saboda ka wannan gare ku matasa din mai sha'awar zuwa soja don ya kare ƙasarsa masha Allah ya shiga ya san kuma dokokin nan kun tafi aiki oga ya bada umarnin cewa a tsaya guri kaza kana ga azar ta yi kawai kai tsaya ka tsaya kana kan daidai ba zai mai ba ai ba za ka yi mutum ɗaya ya zauna a wani guri a dokar aikin soja ya fi awa goma sha biyu ba yana wahala dole a kai mutum biyu ko uku su kuma za su ba kansu lokaci su tsara kai ka tsaya a get ɗin na awa kaza shi kuma ne zo huta ba na yi ba tun ka da ya hutan sai ka sallarka sai mai kuma ka gane to shi ne sai ka sallarka shi ke sallarka shi ke saboda musulunci a ƙarewa musulunci da kake muke jin daɗinsa muke son shi na ne tushensa dole ko ka ƙi ko ka so saudiya ce ko ba ka bane za ga a haramin makka ga askarawa suna ba limamin harami kariya ba sa yin sallar a lokacin ta zaka ce musulmi ka san jahiliya ce maka wato su waɗannan ya ba su yi sallah ba ko ba ka bane saka ce masa to ai mu ma mun yi zaka zamanin boko haram ai gahi nan ɗan agaji ba sa sallah saboda lokacin sai dai daga ba su su sallar su kaɗai kuma zai zo ba ku kara ku sallar juma'a shi kuma zo ya azhar kuma Allah ba halala kamar ya juma'a saboda kara al'ummar sai na fata an gane to haka ya kamata za ka wannan babu tada hankali ba ne in ka shiga aikin soja ko ɗan sanda kar ka zama balidi musulunci ba dini yan ƙauye ba ne ka zama ka san abin da kai yasa dole kai karatun addini kafin ka shiga amma illa samarin namu ba sa karatun addini sai zafin san addinin a zuciya amma kuma babu karatu haka kuma ba zai bada mutum da abin da ake bukata Allah samu dace malaki cewa nihayatu hadhihi gazwa karshen wannan yaki na ahzab yace laqarin harat al-ma'anawiyatul jayshul ahzab malaki cewa karshen lamari dai karfin rindinar nan ta taron dangi na al-ahzab to ya fara farkwacewa saboda an samu baraka tsakaninsu kamar da makaranta a baya nu'aimi din nan da ya je kokkulla maganganu tsakaninsu sai yasa suka samu me sacewar gwiwarsu suka ji cewa yanzu kamar ya raba kansu su suna ganin cewa to ga banu kureza ku zo ku ba da haɗin kai suka ce a a shi kun ba mu jingina ba mun karanta ba to wani maganganun da ya shiga tsakaninsu sai zanto su kureshawa suna jin cewa kai to yakin nan fa an munafurce su da haka su ma fa yanzu abin da ya kamata ne su zame su ta kansu gadifan su ma suna ganin cewa an munafurce su da haka su zame yahudawa su ma suna ga cewa an munafurce su da haka su zame kaga an raba kansu kenan to shine abin da malaki faɗa nan yace wa dabba fihimul ittako at menene at-takadu wat-tafarruq an kulla wata dasisa ta raba kansu da kuma sa wasu rika jin cewa yanzu sun zama kowa ta kansa yake ba ta dukan suke ba yadda ce wa nazala bihim ma nazala mimma asalafu Allah ta'ala min rihin shadid kuma sannan suna cikin wannan jin haushin an ci amanar su kowane bangare yana jin cewa an ci amanar sa naka tunani yake to yanzu ya za a yi a zo a yi na namu na namu ku zo mu je ko kuma sai Allah turo wata iska ta musifa guguwa tana balle tantunansu ta fadde samar tantinka ko ya falle a guje ka daura tukunya a murhu ta wata jefa tukunyar saboda karfin iska kuma ga tsananin sanyi iska mai sanyi kuma da duwatsu tana dukan fuskar mutane kaga an samu kes guda biyu kenan ga wancan jin cewa kowa na kokarin na namu na namu ku zo mu gudu kuma ga iska Allah ka da taba ganin irin ta ba lokacin sai tsoro fara kama su suka ce kai karfa mu je fayin da Allah ya bada labari an yi samu da wannan fa amma samudu ko fa huliku bi tagiya ko wa amma adun fa fa huliku bi rihin sansarin atiya kada fayin da Allah ya wa adawa fa mu fa amana fa saboda duk abin suke yi ai sun sani saboda Allah ya kira manzo Allah ya ba su labarin garin adawa ai sun san garin suna bi ta garin har yanzu suna zuwa fatauce kasar sham suna bi ta garin yankin asalin adawan kuma sun gani da gare ga ci gabansu ga gine gine saman zama kawa kuma sun san me aka musu ko ya ce ga mutum an mai da shi kamar wani gunduwan tsohon kwatattaran da biyu sai zaka fara jin tsoro ya kama su ga kuma dama jin cewa an raba kansu to yanzu ya za a yi ana cikin wannan abu sufin kawai sai ga cewa kai wannan bala'in ya yawa sai daga murya ce ya mu ashar quraish ko ya ku qurayshawa ba mun zo mu ci gaba da zama a wannan garin bane yanzu muna zaune a nan sama da wata kusan wata daya gashi an kana kan kashe mana manya-manyan jaruman mu kuma mu ba samu mun yi abin da ya kama ba kuma gashi mun ga cewa yahudawa sun munafurce mu sun juya mana baya da haka ni dai tafiya ta danyi da kowa tafin yana bukata kawai sai dau haura kumin sa to kamar da ya ce a tafi kai me zaka jira ai ba haka gudu riga shi ma tafiyar haka sai a tafi ko to da Allah tura musu wannan iska mai tsanani yace in taqalat qiyamuhum tana tumbuce himamun su tanti da ake daura shi idan ka san tanti in ka je aikin haji za a ja ko ana kai mutane filin min da ake zo aikin ci ne an yi change ko da Hausa tent ko da da da turanci tent tanti kenan ji Hausa daki ake da tamfol da waye da ku sai ku izurun to da iska ta yi iska ballewa za ka je wata shekara kawai a wani filimin da aka wata iska ta mamaki kawai take daga wani tanci take falle hannayensa wallahi mutane da yawa sun tsawarta a lokacin aka rika addu'a Allah sakar ayi ruwan sama saboda ruwan saman da ake a wannan wurin na mamaki ne to ana wannan yanayin dama gun kuma abin da kamar me ana ce kwari ne ku ga manyan duwatsu ruwa kwarar yayi wajen awa biyar kai da ana ruwan sama me karfi to ruwa tumbalo a nan wurin kake gani akwai dan jai kuma daga kai zani kaga in ka iya iyan wala samu ala kiran to Allah ubangiji ya rufe asiri to shine yake cewa tana ballatan tanan su wa aka fa'at qudurahum tana ture tukanan su tukunya da suke dafa abinci karfa kamanta ba tukunya ba ta bayar karama fa tunda mutane ne dubu goma to yanzu a dafa musu abinci ana samu manyan tukwane ne na mamaki ko kamar irin abin da ya faru kamar shekara goma da ta wuce a tudun yola a Kano wani ya sai gida fili yana tono sai ga wasu ya tono wani abu tukunya tukwane ne manya manya har guda uku aka tsinta a cikin kasa kowace ɗaya suka mutum kamar haka mutum goma su iya shiga ciki su kwanta to kaga wasan suwa zaka rai a gurin kuma gurin jeji ne saransa aka yi ba dai ka ce ma ko alamun kufayen guri ne yasa Allah shi ya san iya abin da a duniya kawai to haka tukwane ne manya-manya amma iska ta ɗaya ba tukwace tafi da ita ko na ƙasa ne ko na ƙarfe ne Allah alama dai manya-manya ne tun da yanzu a dafa mutum dubu goma abinci ai haka ba ƙaramin tukwane za a ɗauko ba ai to irin wannan tana ture tukwanensu tana tafiya da su wa zafa'at niranuhum kuma tana kashe wuta da suka kunna in dare za a kunna wuta wuta haka kashe kashe kashe kashe domin a samu haske kuma a samu din dimi dimi haka sai tsibiri haka ne wuta da yawa sai kunna to kawai ta hure wutar babu ta duhu ya shiga kenan ga duhu ga iska ga bakin cikin ka zauna a nan kusan wata daya ga an kashe manyan mutanenka ga bakatun abin da kake so ba ga abokan kuma sun kware maka baya haka ai babu nutsuwa cikin harkar kenan eh yace wa dafanat rihaluhum ura tana zuwa ta binne kokarin binne musu abin hawansu saboda karfin iska da kura to haga daga nan sai kawai sai ce fanada fihim abu sufyan bin rihal sai abu sufyan daga murya ce kawai kowa ya tashi a tafi a wata wata kissar da ba wannan littafin ba yace sai kira yace mu ba mun zo mu ci gaba da zama a nan bane yau mun kai kusan sati hudu a nan ba mu cimma abin da muke so ba gashi yahuda sun ci amanar mu sun juya mana baya gashi an kashe wani da wani da wani da wani kuma mu samu damar yin abin da ya kama ba ga bala'i da shirin sakuwa da haka kowa ya kama hanya a koma maka
an kashe manyan su ai ba a je yakin ba an yi ba mun karanta ba na kashe bin abdudu din nan an akwai masu ɗan kutsawa su ga cikin ramin sannan kuma wani mai kutso ba zo baki sai a harba kibiya ko mashi ya kashe shi to haka mai shirin zuwa wannan gunda ma sai jari ne shi ne da ce bari zo bakin ramin ya ɗan hima harbi kuma sai da an harbe shi ya mutu to irin wannan ne ya faru ɗaya ku mutane masu jarumta a cikin da an kakkashe su a yaƙi gwabzawa ne ba a yi ba tsakanin ɓangarorin guda biyu amma haka ba mun karanta ba wancan har ya kutso har ya gusan sanin musulmi ma har yake kira cewa wane ne ya isa ya fito to kaga irin wannan sai aliyu ya kashe shi radiyallahu anhu ya ce don haka wa rakiba jamalahu shi ma sai ya haura kuminsa aidan ya kama hanyar juya maka wa raja'u khasirina malaita suka koma garin maka bisa asara sun yi asara sun kashe kudade sun bata lokaci ko ba a cimma nasarar abin da aka zo yi ba haga an yi asara kenan ya ce wan kalabu kha'ibin suka koma suna mai kaskantattu cikin asara ya ce ya hamilun alkiriya wal ira wal zulla wal khasara suna dauke da bakin ciki da damuwa da kaskanci haga ai bala'i kenan shi yasa Allah abin tsoro ne idan Allah ce wa mutum zai yi abu to ba wanda ya kuma ya hana shi ka kaddara mutum dubu goma su din faro garin madina sahabbai gaba ɗayansu musulman masu jarumtar masu ƙoƙarin a yaƙin mutum dubu uku ne haga ba ba tsakaninsa amma da yake Allah ya ba su cin nasara sai dai taimake su gashe sa duk suka koma cin kaskanci da kuma bakin ciki da walakanci ya sai wata jaballahu ta'ala du'a rasulahu Allah ya karba addu'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa Allahumma ya ubangiji munazzil alkitaba ne saukar da littafi sari alhisab mai gaggawar hukunci ha ko hazimul ahzab Allah mai kariya rindinoni na mukiya yace Allahumma hazimhum ya Allah ka kariya su wa zalzilhum Allah ka girgiza su annabi ya musu mummunar addu'a kuma Allah karba ya biya bukatar manzon Allah yace qala Allahu ta'ala sai Allah ya bada labari game da su kafire ma sha'anuhu yake cewa waraddal ladina kafaru bi ghayrihim Allah ya mayar da kafirai suka koma garin Makka dude cikin mi damuwa da bakin ciki sun taho ne da gilli cewa za a zo a gama da musulunci da musulmi gaba ɗayan su har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu abin bai yi ba suka koma gari maka suna kaskantattu cikin bakin ciki ya ce lam yanalu khaira ba su samu abin da ya kawo su ba ba su cimma burinsu ba ba abin da suka samu a wannan yakin kawai sun yi asarori ne masu tarin yawa ya ce wa kafin lalumin kital Allah ya isar wa mummune wannan yaki mana Allah ya ba su kariya ya turo mala'iku sun taya su ya turo iska ya turo abubuwa na mamaki kuma aka ci nasara ya ce wa kanallahu ƙauyen aziza dama shi Allah ai ƙauyun ne kuma azizun ne mai tsananin ƙarfi da kuma mabuwayi shi kuma duk wanda ba Allah ba za ka samu ƙauyen ne amma ba aziz ba ne duk ƙarfin mutum yanzu a duniya in yi danki abu ko ya danki abin to ka ba shi minti talatin ya riƙe abin a ƙarshe sai ya saki abin da kansa saboda shi ba aziz ba ne shi ma gajiya zai na fata kun gane zai danki abin karan farko zai karya shi ma amma ya rike da karfin nan ka ce gangan ya rike to ba ta teminis saki zai faɗi ma shi karan kansa saboda haka Allah ya dan adam yana da tawaya da if ne ta kowace irin bangare Allah zai baka wani abu na ni'imarsa amma a ni'imar da ya maka ta wannan barin ma to kana da kuma rauni ko shine wani malami yake cewa game da malamai masu tutiyar ilimi ya ce ko kaiwa ya ilimi ya ce a rabta sha'an wa gaba an ka ashiya ka san ɗan wani abu ne abubuwa kuma daiwa barkatai makatansu ba duk iliminka ina fata an gane yau ba ya ce wa bada gazuwa to bayan an gama wannan yaƙi ta gayar midanul alƙawiyu wata hawala wajahul harb daga nan sai manzan Allah ya canji salon yaƙinsa sallallahu alaihi wasallam saboda kullum mai hankali in abu ya faru da shi yana ɗaukan abun a matsayin darasi ne shi mai hankali baya yin asara a cikin komansa duk abin da ya sauko to kallon abu yake ta fuskar nutsuwa ko daga to wannan ne misali lokacin tsohon shugaban kasa da aka yi yajin malaman makarantar jami'o'i ya ce ya daina ba su albashi tsawon watanni da yawa ko ba haka aka yi ba to wannan abun mai hankali ya kamata ɗauki izina a rayuwarsa ka gane cewa ashe aikin gwamnati ba sana'a ta dawoma ba ce a za a yi ma walakanci a za a cin mutuncinka mutum mai daraja mai kima ya zauna ya bauta al'umma yana ta karantar da yaranku yau an hana shi albashi dan wata ɗaya yana dan yana jin kaman zai iya kaiwa wata biyu wata uku wata hudu kawai sai suka ji bala'in yayi bala'i mai ɗar guntuwar motar sa in mai tunani ne sai fara taxi ko ya fara zuwa garuruka ƙauyuka ya dan samu cin abinci da iyalinsa saboda ai ko kaiwaye kana buƙatar ka ci abinci ko professor ne kai to dole ka ci abinci ko turancin za ka ci wai profesa ya ga jirgin ruwan wani ba kawai sa tafiya za a yi hai sai ce ba kawai kai ka taɓa zuwa makaranta ce ban taɓa zuwa ba ba ka jin turanci ce ba na ji ba ka taɓa zuwa ba ku ba ce ban taɓa zuwa ba to ta kake rayuwa ka ce gani nan dai ko ba hake nan ba ana tsakiyar tafiya ya jirgi knock down injin jirgi ya buga ya ce ya profesa ya ce na ka iya ruwa ka iya iyo ya ce ban iya ba ba ka iya iyo ba e to ta daga fita anan ita kamar ya ta toni haka tafiya ta haka shi kenan ya rama kawai kuma yana farfasa in gwasa mutuwa zai tun da bai iya iyo ba ko babu life jacket a ciki sai dai allah da kama ɗauki to shi sa karka da ɗan adam kowa da ka gani akwai aikin da allah ɗaura mar kuma yana taimaka al'umma ta ɓangaren sai dai in shi ne lalata abu to kaga wannan ya nuna izina ga masu hankali cewa to ko me zaka yi a duniya kana aikin ka babu laifi amma ka nemi sana'ar kuma da zaka dai din kare mutuncin iyalinka haka kawai wani yazo ciya dina baku albashin ku kuma kuna aiki akwai dadi a ciki aka walakanta da yawa masu dimi suka ta mutuwa saboda bakin ciki haka ai babu dadi a ciki to kuma sai aka waya gari yanzu abin ya wuce amma wani har ya manta ba to haka wannan ba shi da hankali kenan yasa nake muna hirda abokan yana ce musu ni a gani na karkana tuciya ko ganin cewa ai wane yana kaza ba shi da ilimin ta ba haka na kamata ka faɗa ba kai ka ce ba shi da fahimtar abu ba ilimi fa daban kuma fahimtar abu hima daban duk matsalar Najeriya su waye masu ilimi ne haka ba jahilai bane ai amma saboda ba su fahimta mai kyau suka sa al'umma cikin me tasku da bakin ciki ko ba hi bane to warga dan wada to shi yayi karatu kuwa to dan ya karatu shine me zai iya yin ista'addinci inda bai da tsari mai kyau yasa har kullun kana hanga kanka in abu ya soko muku da ibtila'i na jarabawa to ka kalli abun ya zama darasi a kanka to da manzala ga wannan abun da ya faru a yakin ahzab an shiga kunci an yi tonar rami kusan kusan wata daya an tsaya a bakin ramin ana fafatawa kusan wata daya ba haka kai ba an gamu da yunwa mun ta karantawa har manzala na daura duwatsu a cikin sa shi karan kansa sai su sati ba su ci abinci ba sai da dan sha wani nono a dan ci dan ciku haka dai abubuwa da ba a rasa ba to daga nan sai manzala ya canja salon yaki sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sai yake cewa wasaral muslimuna hum ladina yughaduna al-kuffara sai daga nan manzo sai canza tsari to daga yau ba za mu kare yadda ka mana hari ba sai dai mu rika kaiwa hari da aka duk wanda ake ganin cewa ta kabila ce mai karfi ta kafirai masu baradar musulunci sun zala kullu iko akai a tafi garin su daga da sai a kewaye su ku zo ku musulunta sai ku zaman ku lafiya in ko ba za ku musulunta ba to mu zo mu yi rubutu ku zauna a addininku amma ga sharɗoɗi kuna ƙarƙashinmu ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaka yaƙe mu ba mu kuma za mu kare ku daga duk wani abokin gabanku amma za ku na biyan haraji don a biya sojojin musulunci na fata an gane to za ka riƙa irin wannan abu kaga ya dauki izina da ya koya mana muma duk abin da ya same ka a matsayin ka na dalibi mai bin hadisan manzon Allah to kamar da abin darasi ba daidai bane ka dauki abin ya wuce kamar wani hikenin baya da tasiri ina ba ta an gane an wulakanta mutane masu daraja ce wata a wajen nawa ba su da kosisi wasu ma sun mutu wasu sun shiga tagayyara amma yanzu abin ya wuce wasu kuma sun manta ko ba haka bane kuma sun ci gaba da tafiya akan wannan dai rayuwar to Allah ya sauke Allah ganar da mu yace wa amko suna yin yaki su suke kaiwa yaki mujahidin fi sabilillahi suna kai yaki zuwa ga kare addinin Allah da'inan nasu ila da kulli fi dinihi suna kiran mutane su ga musulunci sai a tafi da rundunar yaki to su ga sojin manzon Allah ai su duka abu ne malamai ne kuma sojoji ne malaman addini ne kuma sojojin yaƙi ne saɓanin mu a yanzu an wani mutum kawai shi karatun ya yi na boko ya samu matsayi ya zama soja ko zama kaza ba shi da alaƙa ma da addini zaka bai san addini ba ta ɗauki soja a kai shi gurin fagen daga ya wajen shekara uku ba ɗauko shi ba haka ba daidai ba ne wannan ayi me yasa ba zai faɗe ba me yasa ba zai sata ba me yasa ba zai kaza ba abu da ta yi amma ya kamata a ce duk bayan wata kaza ce dawo gida gun iyalinsa ya hutun koda wata ɗaya ne amma ga ba haka saboda babu addini a cikin tsarinsu kuma zana sai sa suke zuwa domin su suna kiran mutane ku shiga addini a musu wa'azi in sun karɓa addini dama haka ake so sai a rabu da su in sun ta karɓan addini kuma sai a sharaɗi da su to ku zauna akan addininku amma ga ƙa'idodin musulunci haka aka rinƙa yi wanda kuma suka ce a su ba su karɓa ba to sai a yaƙe su ya ci ko ina muke wahiya laqatul azima mubaraka yace wannan abin da manzon Allah ya dauko yake yi yace abu ne wanda yake mai girma kuma mai albarka yace da'at yace sai abin ya faru barakallahi ta'ala wa tawfiqihi bayan yace babban abin shine falalar Allah da kuma dace na ubangiji amma wannan abin da Allah ya dauki cewa a rika kaiwa a rika fita a je garuruwa a musu wa'azi in sun karɓa masha Allahu in ba su karɓa ba su biya jizya a kare su in su ta karɓa su kun a yaƙe su sai jaza musulunci ƙarfi da kuma yaduwa haka da sa kawai a madina ne kaɗai yi sai wanda ya baro madina ya zo ya baro garin su madina hidar ya san musulunci tukunne ya shiga ina fata kuna ganewa to amma yanzu ana tafiya ana nuna musulunci ko ina a yankin larabawa dan a gane shi kuma a san shi a karantar da mutane yace samatu jihadin sadiqun ko bidillati fihi haka ne ko badalat fihi nufus wala amwal fi sabilillah dalla yace to wannan gangan kun yaki ne da hajji mazala ke turawa wanda shi kuma ba zai yiwu fa sai an bayar da rayuka da dukiyoyi fi sabilillah mana sai an ba da sojoji sai an ba da mutane da zai su karantar kuma su yaki in ta kama yaki sannan tafiyar kuma da za a yi dole a kawo kudade ko za a ci abinci za su ciyar da gidansu za a bar matansu za a kula da iyalinsu to kaga sai a tanadi kuɗi a hukumance sai a ba su har ta kai ta kama zana ne aka mutane ta tafi yaƙi sai ya zaunar da su sai a ba kowa guziri ko haka yi zaga a rundunar soja in za ta fi yaƙi to komai da ka sani da ɗan adam zai bukata akwai a cikin rundunar soja akwai masu dafa abinci soja ne ya tana in soja amma kuku ne shi mai dafa abinci zai dafa muku abinci kuma zai kawo muku kuma da ya iya yaƙi wani kuma fa likita ne in wani bashi da lafiya zai kula da kuma soja ne komai da kuke bukata a soja a rayuwa akwai shi a gidan soja kuma shi ma soja ne wani direba ne kuma soja ne wani injiniya ne mai gini kuma soja ne wani kaza ne kuma haka suke tafiya zana za ta fi yaƙi sai ɗauko guzuri sai a raba muku za ku je gari kaza ne to ga guzurinku sai ku kimanta ana tafi ana ci shi yasa dokar soja har gobe har jibi in ka shiga soja za a maka training kala kala daga ciki akwai a nuna maka ka koyi jure rashin shan ruwa sosai ana cewa abin wata discipline a baka dan wani ruwa da bai wuce kamar kamar fiwa nan misali guda daya sai a baka a rufe ka a wani guwa ce sai kayi awa ashirin arba'in da takwas da wannan ruwan ko ka hanya lokaci ɗaya ko ka yi alwala ko ka bari ya rage na kai da haka kai ka san abin suka ɗan zuka ka daga kawai ya maƙwagoranka ka yi haƙuri ba za ka mutu ba ina fata gani inda ka dan haɗe kaɗan ba za ka mutu ba insha Allah dan ka ruwa ba za ka mutu ba amma jikin ka kuma zai saba da ƙarancin shan ruwa to zai goge a haka in ka dan kanka a wani wani fagen daga wani bala'i wani artabu za ka dan kanka a wani guri ko kamar da wani wani wani yayan mu soja ne aka yi Liberia suna cikin tafiya akan wata gada ko aka saka dubin diga ta ko ina ta gaba ta ba ta ko ba ka san su bace bai san ko'ina ana so ƙirsi yanzu ke zuka hau kawai harbi ta ko'ina cikin 'yan tawaye kawai su yabu ruwa ya ma'anan ya iya ruwa a kogin gashuwa ya ce wani abin ya taimake shi yabu ruwa ya tafiya ba adadi shi kansa bai san da yake ba amma da bindiga ke da komansa a ƙarshe ce ya fi wajen wata ɗaya a daidai shi kaɗai ba gabar ba yamma tunda ba garinsu ba ne wa ƙasarsu ba ce kafin ya dawo gunin da nasu sai ya fi wata ɗaya a daidai yanzu kake ci ya ta an karantar da su duk abin da kaga bera yana ci kai ma ka ci ba za ka mutu ba saboda bera Allah masa irin abin da ke jikin mutum ina fata an gane to ruwa ba ce a su wai ruwa ba matsayin su bace ai inda zaka dan haɗe ka dan shike ne soki sai ka zaga tafiya to haka dole sai an ma training kenan ina fata kuna ganewa to haka ba za su ke ba wa sahabbai guzuri a matsayin sojoji mun karanta mu kuma ta ba cikin rijalu ko tawagar abu ubaida an ba su shine kwamandan yaƙi an tafi yaƙi can gefen teku suna tafiya ce a ƙarshe suka waye gari abincin da aka wasu na na guzuri sai shugaba ya gane cewa to fa abincin zai ƙare da aka dabino ne dama to yanzu abin da shi ne kullum za baka dabino ƙwaya ɗaya kana soja dabino ƙwalli ɗaya sahabi ya ce musu to ya abu ubaida dabino ɗaya kuna kuke da shi ya ce ah ai shi ma da ya zo ya ƙare sai muka gane muhimmancinsa ashe da muna jin daɗi kafin ya ƙare ba kare na ba ka sa bai kana ɗan tsotsa kamar minti kawai mulmul mulmul mulmul har ya ƙare ya ce har ya zo ya ƙare nake cire wasu ganye mun gani matsanci mu ji da ɗaci ko ba ɗaci haka dai ya ce har baki mai ƙuraje saboda cin ganye-ganye da duke ce a ƙarshe mun gangaro wani guri ya ce bakin teku sai muka samu Allah turo wani ƙatan halitta baki fi ba ne ma wani halitta ne kawai ga yana a kwanta bakin kogi ya mutu kawai suka yi sansani a gurin suka rika sun ce sun fota ɗaya suna ɗiban naman shi suna banda suna ci suna soyawa suna bandan na gaba sai da suka wata ɗaya kafin su gama da shi ya ce bayan sun gama don ya ba da labarin abin sai ya ɗauki haƙarƙarin wannan dabbar sai ya ajiye kifa shi haƙarƙari galibi a yi lankwashe yake haka to sai ya zo kifa shi a ƙasa sai ya ɗauko ya ce to ina wa ne haura kumin ka zo ka fita ƙasan haƙarƙarin nan haƙarƙarin dabbar ya ce mutum ya wuce bai taɓa ƙarshen haƙarƙarin ba a gaban da Allah wasan ne abin aka samu wani kuma ya zo shiga cikin ƙoƙon idan kurmin idan dabbar da ta mutum wani ya shiga da raƙumi ya fita kaga ba karamar dabba bace Allah ya ba su to haga manzara sai ke ba su guzuri kafin a tafi yaki sallallahu alaihi wasallam dan a zauna a yi abin da ya kamata kuma mun karanta da ku kisar wani sahabi an ba kowa guzurin sa sai manzara ya munta bai bashi ba shi kuma ya ji kunya da kuma ladabi cewa kare ce manzara Allah ni baka bani ba kuma mai yiwa Allah ne wahayi kar a bashi shi yasa sai shuru kawai kama hanya suka tafi aka gama musu wasi nasiha aka tafi tafi sun kama hanya shi bai da komai na ci a jikinsa kawai sai fara addu'a ya ce la ilaha illallah ni'imar zadu an fiya rabbi ya Allah kai ne mai kawo guzuri ya Allah ma'ana da ka kukansa gurin ubangiji ta Allah turo malaka jibrilu a gaya manzan Allah ka ba wa sojojinka kayan guzuri ka manta sahabiwa ne ka tura yanzu a je a same su za a same shi a guri kaza daidai guri kaza a bashi mazala ta ci wani sahabi aka taura shi a doke tafi yana zuwa ya same shi ya ce gashi manzan Allah ce na kawo ma yana gaishe ka ga guzurinka ya ce manzan Allah ce a kamun yanzu shi dama bi sani ya sani ne ya ce a Allah ne turo mala'ika ya ce a gaya masa an manta ka ya ce yanzu ni Allah har ya sani fashe da kuka kaga manzan Allah kenan to haka sai kiwo sahabbansa sai a ba su kayan yaƙi a ba su kuma guzuri da su rika ci domin su je su yi abin da ya kamata ina fata an gane saboda duk wanda ya ba da ran kare al'umma ai ba karamin mutum bane ya kamata a karrama shi sun samu ne a ce a yanzu ana ba soja sabon shiga soja albashi 1500 duk wata wallahi ya kamata a bashi dan ba karamin mutum bane wallahi na ka bashi wannan kuɗi na ruwanki da wanda na ce ka bashi naira hamsin akan hanya mere na ruwanki da kai muna fatan Allah gyara Najeriya wallahi Allah Allah gyara Najeriya yace ko ina muke da haka dai ce fakana min simar zalika daga cikin abin da aka samu na wannan yakin da ake turawa da kuma da'awa da ake tafiya yace an makkanallahu ta'ala rasulahu wal mu'minina hatta asbahu yaghzu fi sabilillah kokarin wannan tafiyar da ake yin da'awa da jihadi sai Allah ba manzon Allah ya kafa daularsa ya kafa ya samu rindina ya samu karfi ya samu sojoji ya samu daula cikakkiya ta zauna kafarta domin aka je wanda aka musu wa'azi suka ga musulunci shikenan wanda kuma suka yi taurin kai aka yaki za a debo ganima ne za a raba mayaka za a kasaura madina za a ci gaba da yi al'umma aiki na fata an gane haka sai aka raya gari aka raya al'umma aka ci gaba da abin da ya kamata yace akarzal imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارغتلك على هذا الآن نقدوهم ولا يقزونا حتى تسيروا نسوري إليهم manzala ke cewa Imam al-Bukhari fidda hadisi yace manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin Ahzab sai to daga yanzu mu za mu na kaiwa arna hari ba za mu ƙara bari su kama na hari Madina ba mu za mu je mu neme su ba za mu bari so su neme mu ba haga wani shi ma wani dabarar salon yaƙi ne ba na yaƙi da ‘yan ta'adda ba a guri kaza da kaza da kaza to a ƙa'idar aikin soja kai jami'in tsaro ba tsayawa za ka yi ka zauna abokin gaban ya kama ka hari ba a ka tafi jeji ka neme shi shi ne ƙa'ida ka riske shi a can shi ma'arai ne da shi kamar kai amma da ka zauna a cikin gari zama a gari da kake ja mai da kai har ma wani abu diwa kashen take ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza soja saka headphone yana ji kaga an shiga matsala kuma kenan soja har yayi budurwa a gari soja aka ga aidan an shiga damuwa kenan to aiki yazo ko kuma soyayya haka da aka damuwa kenan to dai Allah ubangiji ya gyara tsarin hmm to sai mu tsaya a nan kenan ko ko mu kar shi kenan ko mu tsaya a nan insha Allah lokaci ta tafi diwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa